أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa wanda muna nan cikin kitabu shufa'a mun yi bayani cewa abinda ake kira ko ake nufi da shufa'a a fikhun sunna fikhun musulunci shine haƙƙin da wato abokin tarayya cikin mallaka ta wani abu na asali kamar gida ko gona ko bishiyoyi wanda yake da tarayyar mallakar ire-iren waɗannan abubuwa shi da wani to sai ɗaya daga cikin abokan mallaka ya sai da kasonsa ba tare da waiwaitar ko tuntuɓar abokin haɗin nasa ko haɗakar tasa cikin mallaka ba da muka ce shari'ar musulunci shari'ar hikima shari'ar mafita ko yau aka dawo da ita da wannan kwama calar da kake gani mutane sun ruɗe sun gigice sun rasa yadda za su yi kowa ya yi ƙare yadda zai yi cewa zai sama mutane mafita amma kuma abu sai ƙara dagulewa yake yi wannan shari'a shari'ar haske ta tanadawa shi wannan abokin tarayya dama da mafita da haƙƙi na cewa don kaucewa cutuwarsa to sai aka ba shi damar ya yi ƙorafi ya nemi haƙƙinsa na cewa a fitar da wancan barin da aka shigo da shi aka sayar masa shi ya fansa ya biya a fitar da wancan shi sai ya haɗe wanda dama wajibin da ya kamata abin da ya waje ba aiki nan ba a yi ba to damar ba ta kubce ba in yana bukata amma ba dole ba ne sai yana bukata to wani mai bayani akan wannan mun ambata waɗansu matsaloli da ya ambata mun karanta za mu tashi daga inda yake cewa ƙala malikun imamu yahya ibnu yahya laisi al'andalusi ɗaya daga cikin almajiran imamu malik da ya rawaito mu waɗa kuma ya yada ta a duniya musamman ma ƙasashen yammaci musamman andalus zuwa hannan a yake cewa imamu malik ya ce ya faɗa fi rajulin ishtara shiksan game da wani mutum wanda ya sayi wani ɓangare wani ɓangare wani kaso fi ardin mustarakatin a wata ƙasa wato gona ce ko fili ne wato fegi wanda mutane suke tarayya ciki ko ma gida bi samanin ila ajalin to amma sai aka sayar masa wannan bangaren da aka sayar masa da bashi wato aka sayar masa shi kudi amma zuwa wani lokaci an sallama masa kudi akan far an sallama masa wurin akan farashi kaza ko kudi kaza bayan wata daya ko wata kaza ko bayan shekara zai biya shi ne bisa mani ilajin mana sayar masa dai bashi ba kuɗi hannu ba zai biya sai zuwa wani lokaci fara da shariku an ya akuza ha bi shafa'a to dama akwai abokin tarayyar da da wajibi ne a tuntube shi to ba a yi hakan ba to da ya samu labari sai yake son ya karbe wannan wato ƙasar wannan kaso na ƙasa da aka sayar bashi to cinikin ya dawo kansa ko ɓangarensa da shub'a da shub'a kaga yana da wannan damar kala malikun to imam malik ya ce in kana maliyan in yana da kuɗin yana da dukiyar wato in yana da wadata almaliyu ya ne alganiyu sahibu taul wanda zai iya biya falahu shafa'atu bi zalika samani ila zalika al'ajal to shi ma wato yana da damar karɓar haƙƙinsa na shifa'a a kan wannan kudin ba wani sabon ciniki za a ƙulla ba dama mun ce cinikin da aka ƙulla da wancan ɗin e, mai wannan kaso ya sayar masa ya sallama ba wani sabon ciniki za a yi ba ba za a nemi rage ba yauwa kamar da ba za a ƙara masa wani abu ba shi dai wannan kudin shi zai zo ya mayarwa wancan yauwa sai ya karbe ciniki sai guri ya dawo nasa to in yana da wadatar da zai iya biyan wannan kuɗi in lokacin yayi yana da wadatar da daidai lokacin da wannan mutumin zai biya wannan guri da aka sayar masa to shi ma zai iya samun kuɗin to shi kenan sai a jira idan lokacin yayi shi sai ya ba da kudin wancan ya bar nasa kudin ko ba haka ba to ba shi kenan ba yawa inda an yi cinikin ne an zartar ya biya ya saya ya biya to haka sai a mayar masa da kudi yawa wato ma'ana sai a saka wanda yake wanda ya sayar masa ya karbi kudinsa ya mayar masa da kudi shi wannan ya kawo madadinsa shi kenan ya zaune cinikin amma tana dama bashi ne shi ma sai ƙarshen wata alli misali zai biya to ba za a ce dole sai ya biya nan take ba amma inda za a samu hakan ma'aida shi gaba ta kai shi mai sayarwa to amma sai ba za a ce dole kuma shi mai haƙin shufa'a dole sai ya nemi kuɗi nan take ba a in dai yana da dama yana da wani gawartaccen albashi ko kuma wani abu da zai sayar misali da ya biya shikenan lokacin yayi sai ya biya kawai ya ce wa in kana mahufan Allah yi addiyar samana ila zalikal ajali idan kuma mahufan abin tsoro ne shi yawa miskinan ne za mata raba wato talaka ne layu addi samana ba zai iya ba da kudin ba ila zalikal ajal zuwa wannan ajali ya ce musu ai zai yi adashi ce wani ne zai iya jefa adashin da zai biya wannan guri kudi ba zai yiwu ba to in ana jin tsoron kada kuma idan aka fidda wannan aka ce ciniki ya dawo kansa kudi ya kasa fita a daidai lokacin kaga an samu matsala kenan to sai a bi wata hanyar fa'iza ja a bi hamilin maliyin sikatin idan ya zo da fa'iza ja ahun bi hamilin idan ya zo musu da wani mai lamuni yawwa in ya zo musu da wani mai lamuni sai katin amintacce wanda an yadda yawwa da cewa mutum ne mai gaskiya kuma yana din an ga Allah ya tabbatar da ita tukuna ko cinikin aka yi da shi wani kai ko aikin kwadago wani yana da shi sai kai mamakin ɗan adam da irin wannan ya sa mawahalta tattalakawa masu kamfa mawahalta su sha wahala ga kuɗin amma sai ya biyansu ko kuma ta ja musu rai to kaga wannan ba sika ba ne idan ya zo musu da wani mai lamun cewa tunda dama biyan sai lokacin ya yi to sai kawo wani mutum wanda ke da dama kuma yardaje ne mislil lazi ishtara minhu shiksa kamar dai wanda ya sayi wannan ɓangaren a gurinsa, fil'adal mushtaraka a wurin da ake tarayya ɗin. Wato, kamar wannan ɗin da aka yadda a sayan masa, ya kaga shi ma an yadda cewa zai iya biya ne aka sayan masa, to an ka samu wani wanda yake kamarsa, wanda zai zauna zai zama wato ya yi lamuni ga shi wannan mai haƙƙin shufa, ba zalika lahu, to shi kenan yana da wannan dama. Sa ce to, cinikin wancan an dakatar da shi, yawwa. amma fid da shi kawai tunda dai bai riga ya ba da kuɗi ba yawwa amma dai za a bari daidai lokacin da aka ce wancan ɗin in ya samu kuɗi wato ya yi alkawari zai biya to shi kenan wannan ɗin ya lamunce cewa in ma shi mai mai shufa bai samu kuɗi ba shi zai biya kaga ba shi kenan ba in shi yana da kuɗi shi da kansa mai shufa'ar shi kenan sai a jira lokacin ya yi kawai sai ya biya in ba da kuɗi to an samo wani iya samo wani mai masa lamuni garanto zai tsaya masa kuma shi ma yana da wadata yanda ake tsammanin wancan da ya sayi guri na farko zai iya samo kuɗi ya biya to shi ma wanda da ya tsaya masa ɗin zai iya kawo kuɗin yawa in ma shi bai samu don ai mai lamuni dama ba a ɗora masa ya biya sai in mai asalin abu bai ya kasa yawa dan dai a samu tsaro ne saboda haka in an yi samu wanda zai iya biya kenan sai sai sai shi ta dawo bangaren sa in lokaci yayi in ya samu damar biya shi kenan in bai samu damar biya sai a ce to kai mai lamuni kawo kuɗi yawa an fidda wancan shi kuma kaga wannan bai da kuɗi kai ne kai lamuni sai ka biya in ya sauko a ƙararsa daga baya kenan idan bai samu bai da dukiyar da zai yi ko ba wani wanda ya masa lamun kaga sai ya haƙura kenan sai ya haƙura kenan qala malikun malik ya ce la taqdau shufa'atal ga'ibi ghaibatu wato ghaibatuhu fakuwarsa shi mai haƙƙin shufa'a to la taqdau shufa'atal ga'ibi to fakuwar kasancewarsa baya nan bai san abin da aka yi ba to wannan ba zai yanke masa haƙƙinsa na shufa'a ba abin nufi idan wanda ya cancanci cancanci shufa'ar wanda suke tarayya da ɗan uwansa ko wani abokinsa ko amininsa suke mallakar gidan a haɗe ko gonar ko ma ko menene da irin wannan to baya gari ne to shi kuma wannan ya matsu da kuɗi musamman ka san kamar da in mutum baya nan to ko dai a je a same shi ne duk inda yake in an sani ko kuma a tura wasiƙa ba magana sadarwa irin ta ai magana da mutum baka da baka ko a tura masa sakon ta kwana suke cewa ko to duk wannan yan na yan kwanakin nan ne na yanzu to yanzu ma kuma ana iya samu gaba ɗaya ba a da nambarsa ba a san a ina yake ba to ba shi kenan ba sai san da aka sami to to wai mai haƙƙin shufa'a fakuwarsa ba za ta sarayar da haƙƙinsa ba wani ɗalil gaibatu ko da fakuwar tasa ta yi tsawo ya dawo bayan shekara ɗaya shekara biyu fiye da haka sai tarar cewa abokin haɗinsa ya sai da nasa ɓangare bai sani ba to in ya buƙaci haƙƙinsa na shufa'a wannan ɗin da aka shigo da shi sai a fidda shi shi ya biya shi sannan wato wato ya biya gurin a mayar da mawancan kuma kuɗinsa. Shi wannan in ya kashe kuɗi kaga shi wannan yanzu da ya zo sai ya biya wancan kenan. Shi kenan sai ya zauna. In kuma shi wanda aka shigo da shi ya yarda da shi ya yi haƙuri ya ce masa ya yi haƙuri ko zai ba shi wani in shi yarjejeniya wannan ba komai amma dai yana da wannan haƙƙi yana da wannan haƙƙi sharaɗi eh eh ya halatta in ya matsu dan ya sai ya zama tamkar in ya yi sa'a ya ba shi rance ne in bai sa'a ba kuma in kun ya sa'a shi kenan ciniki ya zauna in kun ba haka ba sai zama kamar rance aka yi don lokaci sai ka ga mutum sayarwa ta kama ko ba haka ba shi kuma wancan din da ake yake da haƙƙin shi farar ba a san ina yake ba kuma haƙƙinsa ne wannan to amma dai ka an sanar da shi kaga ya sani abin ya fi wani kuma an sanar da shi kaga ba zai yadda galibi mutane ba za su yadda ba yawwa tunda dai ya riga ya sani eh eh Eh, mas'alar tana zuwa. Ya ce, Walaisa li zalika inda na haddun tuƙuɗau ilaihi shufa. A wurinmu da in ji Imam Malik, ba wata iyaka ta lokaci da ake cewa in an shekara kaza, shekara uku ko biyar ko goma, baya nan in ya dawo ma maganarsa labarinsa ya wuce. babu wannan kawai duk sanda ya dawo kasan akwai wanda zai bace har sai an fidda tsammanin sa sun dauka ma ya zama farin kashi da kawai sai ya bullo kawai wani ma a ganshi ya dawo da kiba da lafiya da arziki to wani kuma a dawo da shi a kuje duniya ta ta ta ta abin nan ɗinsa shi ya fi yawa ko eh in bai gigice ya manta daga ina ya zo ba shikenan ya ce gu kaza ne ko wajen gu kaza ne a zo ana cigiya ce ai aiko a shekara kaza an ce kakan suwa ne ko kawu ko babban suwa ne ko ma baban suwa ne an ce ya tafi eh ba bata ba ya ji ya ɓadda kansa ne ya guji dangi sai gashi kuma Allah ya kama shi dan da yawa haka bariki tsufan bariki tsufan lalacewa sai ga mutum ya jikkata sai a zo a yasar da shi ko dai tsufa rashin galifu ko kuma jinya da sauransu ana samun haka a maza ko mata Allah kyauta ƙarshen mu to dai babu wata iyaka da za a yanke shifa a ce in ta zo shikenan babu wannan haƙi na lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda da yake faɗa wannan gabar shine in mutum yana da haƙƙin shufa'a amma baya nan yawa ba yadda ba a samu hanyar tuntuɓarsa ba aka sai da guri to in ya dawo daga baya yana da haƙƙi yawa in ya buƙata yana da dama in kuma ya ƙyale shi kenan kuma ba a yi wa abin iyaka ba qala malikun fi rajuli yuwarrisu al-arda nafaran min waladihi Imamu Malik ya faɗa game da mutum, yiwar risul arda, da ya gadar da ƙasa, aka ce ƙasa ko gona, ko fili ko gida, ko ma bishiyoyi da suke dai ɗamfare da ƙasa duka shi ake nufi don dama ya lusul, wa ƙasa da abin da ya kama ƙasa su ne shifa take lazimta. to mutum ne ya mutu kenan ai mutum baya gadar da wani ai sai ya mutu ko yawa mutum ne ya mutu ya gadar da ƙasa ko abin da ya ɗamfara da ita na faran min waladihi wasu tsiraru daga ‘ya'yansa nafar shi ne wasu tsirarun mutane kamar mutum uku hudu kamar a ce rahad wa kana fil madinati tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun akwai wasu tsirarin mutane a birnin wadda ɓarna suka saka a gaba ba sa gyara. Rahad ko nafar mutanen da ba su da yawa, to misali mutum biyu ko uku ko abin da ya kama da haka, amma ‘ya'yansa kaga sun yi gado, sun gajo. Sun mayu li ahadin nafari, sannan sai aka haifa wa ɗaya daga waɗannan tsirarun ‘ya'yan da ya haifa, da ya bari kenan suka gaji gonar ko gidan, ba su raba ba kuma. Ya mutu ya bar ‘ya'ya biyar ko uku misali, sun gaji gonar ko gidan ko ba su raba ba. To, cikin waɗannan da suka gada sai ɗaya ya haifi ‘ya'ya, sun mai halikul abu, to sannan shi uban wato ɗaya daga cikin ‘ya'yan da ya haifi da ya haifun sai ya rasu. Faya biyu ahadu waladil mai yati haƙahu. To kaga abin da yake da shi na kason misali gado, ‘ya'yansa za su gada a cikin haɗakar. To sai wato ɗaya daga cikin ‘ya'yan mamacin ya ce shi yana son ya sai da ɓangarensa. Kasan ko da za a iya cewa ɗaki ɗaya wannan nawa ne ne wannan nawa ne na nawa amma dai abin yana haɗe ba a fasa ba kaga dai har yanzu dai akwai ishtiraki ko sai ce to shi gaskiya zai sai da ɗakin nan misali wanda babansa ya gadar masa yawwa kuma ba shi kaɗai ba ne shi dai zai sai da rabonsa in ma ɗakin suka gada su to yana son abin da zai zama kamar gadansa a cikin kuɗin ɗakin yana so ya sai da shi, a fid da shi kenan ko yana son a fid da shi. Tunda ko ba za a fid da shi haka ba kyauta, ba zai fid da wato mana ba zai bari ba kyauta, saboda haka yana son ya sai da nasa kason, shi ɗaya daga cikin ‘ya'yan, ‘ya'yan wanda ya rasu, kaga gadon ya zama hawan hawa ne. Babansu ya gaji wannan ɓangare haɗe da ‘yan uwansa. daga babansu da ya riga ya mutu. to shi ma baban waɗannan ɗin yawa wanda sun jikoki ne ɗaya a cikin jikokin sai ya ce zai sai da kasonsa a ciki to wai wane ne fi cancantar wannan shufa'a fa inna akhal ba'i to dan uwan wannan ɗa ko jika mai sayarwa a haƙo bi shafa'atihi ya fi cancantar shufa'ar wannan mai sayarwar min umumatihi fiye da baffanninsa shuraka a abihi abokan tarayyar babansa a nan gurin yawa dattijo ya mutu ya bar ‘ya'ya uku misali sun gaji gida a dunkule ko gona ko ba haka ba to a cikin ‘ya'yan ɗaya daga cikinsu ya haifi ‘ya'ya biyu ko fiye da haka misali, to shi ma sai ya rasu cikin ‘ya'yan ko? To waɗannan ‘ya'yan da ya bari, kaga su ma sun gaji kason da yake da shi a asalin gadon, to shi sai ke so shi a bashi, ka san yanzu ɗan jaki ya zama dukiya, shi yasa za ka je tattaɓa kunne ma, ko in akwai wani abu sama da tattaɓa kunne ma ya dawo, sai ya ce, shi daga go kaza yake shi a bashi gadon kakarsa uwar waye-waye ɗinsa ko ba haka bane saboda duk an bar su a haka ya an tashi daga ƙauye ko wani abu ma ko fayin sai a ba wani ma a ce ga guri can ga kufa je ka kai gida da ai an yi wannan a dako ko kuma gona ba a raba ba misali ba a ba wani ba amma dai kawai ana nan ana ta cuɗawa hawan hawa sai ce to shi dai ya san Allah ya ce akwai gado. Ko da kuwa ya ƙi zancen Allah wajen sada zumunci, yana can yana can a duniya, ko ba haka ba ne, ba zai waiwaici haƙƙin Allah na musulunci na ya zo ya waiwaici kakanninsa, ‘yan uwan da bakwani da kawanai, amma zai tuna da haƙƙin da Allah ya ce a bashi na gado. Ko ba wanda zai ce da shi to ai baka sada zumunci ba sai a bashi da Allah. tunda ba za a iya masa wannan haƙƙin ba sai a zo a ce to wannan abin fa ya ɓaci sai dai a je ga alƙalai ko ba haka bane aka je gurin malami ko almajiri aka ce ga ƙaliyar kai wannan abu ban saba warware irin wannan ku ta gurin alƙali wani ma kuma wurin alƙalan sa shi don idan ya zo ya taba su ce su su yi masa wani irin abu haka su la'alla waɗanda sai ce to sai ya je alƙali ya karɓa masa sai ga abin can can in aka abin la'alla ma bai fi kun ya kai goma ko ko bakwai ba shi ne ma rabonsa gaba ɗaya saboda can dama abin to amma dai duka ya ce shi dai a bashi in ma dubu ashirin zai samu kawai shi ya saka aljihunsa kawai ya koma ba haka ake yi ba to to shi a irin nan ɗin sai ya zo ya ce wato misali abin dai bai nisa har haka ba ma a nan ɗin ai hawa na biyu ne ko ko na uku yawwa to to ƴan uwansa da aka haife su tare jikokin yawa da yake babansu ɗaya yawa yawa babansu ya gada musu da ɗan kasonsa haɗe da ‘yan uwansa bafannin su kenan ko ‘yan uwan baban da ya rasu to su ‘yan uwansa suke da cancantar haƙƙin ba wai bafanninsa ba ‘yan uwan baban shi na abin da ake faɗa domin ai su ‘yan uwansa da uba ya haɗa su su suke tarayya wajen mallakar wannan asali ɗan kason da baban su zai samu amma bafanninsa ai tare tarayya suke da babansa da ya mutu a asalin kason saboda haka tunda shi ya mutu yawa ba shine ya sayar ba to kaga su bafanni ba su da wani abu yawa su ba su da wani shuf'a dan da ya gaji ko ƴaƴan da suka gaji wannan dan kason da yake na babansu su ne suke da mallaka haɗaɗɗiya ta dan wannan kason to sai su su fanshi abinda shi dan yake so ya sayar daga kasonsa. yace kala malikun malik yace wa hadha al-amru indana wannan shine lamari a wurin wannan ma an gama kala malikun imam malik ya fada yace ash-shafa'atu bayna ash-shuraka'i ala qadri hissasihi shufa'a tana tabbata ne tsakanin waɗanda suke tarayya cikin mallaka ala qadri hissasihim kuma mutum yana samun shif'a ne gwargwadon abin da yake da shi na mallaka, kasonsa na mallaka ba daidai wa daida ba. Ba wai za a ce adadinku ko kaza ne masu tarayya kowa daidai da kowa ba a'a. Asalin shif'arka gwargwadon yawan abin da kake da shi. A za ka iya samun abu guda dunkulalle, mutum ɗaya yana da rabinsa a gefe guda ko mutum biyu uku hudu ko fiye da haka suna mallakar ɗaya rabin ko ba haka ba ba dole ne a ce mallaka ta zama daidai wa daidai ba a wani lokaci kamar in saye su kai ko ba su aka aka ci kai an baka rabi su kuma sauran an haɗa su a sauran rabin to shi yasa rabin ba zai zama daidai wa daidai amma misali gado haka gadon waɗanda suka zamanto gadon su bai ɗaya ne kamar ‘ya'ya maza zalla ko ‘ya'ya mata zalla kaga misali zai zama bai ɗaya ne kowa ya kowa misali kama misali da zakari mai su da hazil ne ne to kaga namiji da mace suka gaji gida ko gona su, su biyu kaga dole zai zama namiji yana da kashi biyu ita tana kashi ɗaya to kaga idan shufa'ar mata tashi haka ɗin take wanda yake da kaso biyu shi zai samu ainihin kaso biyu daga abin da yawa abin nan ake da shi na shufa'a amma yace in kana qalilan ya khuzu kullu insanin minhum bi qadari nasibihi kowane mutum a cikin su wato zai karbi shufa'arsa ne gwargwadon rabon da yake da shi a cikin mallaka ta asali in kana qalilan fa qalilan ya abin da yake da shi na asali kaɗan ne to sai shufa'at ta sama ta zama daidai abin da ya mallaka ɗin kaɗan wani kana kasiran fa bi kadari idan ma yana da yawa to kamar haka da yawa amma wa zalika in ta sha hofiha wannan kuma idan ya zama sun nuna wa junansu rowa in sun yarda cewa su fasalta shufa'ar daidai yawansu kawai ba tare da la'akari da wannan ya fi wannan ba shikenan sai a yi haka ai wannan kuma mai haƙƙi ya sarayar da haƙƙinsa ya yadda ba komai misali gida ne tsakanin mutane uku yawa ɗayansu yana da rabi misali ka gani sannan a gefe guda kuma biyu suna da wato ɗaya rabin yawa su biyun kuma ɗaya yana da misali sulusi ɗaya kuma yana da sulusi in ka kasa gidan shida shi wannan ɗaya yana da kashi uku ko wannan kuma yana da kashi biyu ɗaki shida ne wannan yana da misali ɗaki uku shi kadai wannan yana da ɗaki biyu wannan kuma yana da ɗaki ɗaya kaga zai zama daban-daban ne to in sun nuna ma junansu rashin wato sassauci to sai a yi shifar kwatankwacin haka idan ɗaya a ciki misali mai wannan ɗakin guda ɗaya sai ya ce zai sai da shi shi ya fita saura mai ɗaki biyu da mai ɗaki uku yawa to wannan sai a sayar da wannan misali ɗaki ɗayan misali sai zama mai rabi can yana da wato menene za mu ce yawa yana da kaman kashi saba'in a ciki yawa wanda kuma yake da yawa yana da sauran misali to kamar haka dai ba za su daidaita ba sai dai in sun so yawa su sassauta wa juna ƙala malikun malik ya ce rahimahullah fa amma an yi shi rajulun min rajulin in shuraka'ihi haqqahu amma wani mutum ya saya daga wani mutum daga abokan tarayyarsa, haƙahu haƙƙin da yake da shi. Wato, a nan ba wani daban aka shigo da shi ba, amma dai an yi cinikin ne tsakanin abokan tarayya amma an ɓoye wa sauran, ko ba haka ba? Misali, su ukun ne. to ɗaya yana son ya sayar da nasa kason kaga wajibi ne sai a faɗa musu duka su biyu to kuma sai faɗa wa ɗaya kuma sau ƙulla ciniki kawai ɗayan bai sani ba shi ne ce amma an yi shi tare ya rajulun min rajulun ne shuraka ihi haqqahu amma wani mutum ya saya daga wani mutum daga abokan tarayyarsa a cikin mallakar ƙasa ko abin da yake bin ƙasa ya sayi haƙƙin da wannan ɗin yake da shi faya ƙulu ahadu shuraka'i, to sai ɗaya daga cikin abokan tarayya ɗin, shi da ba a sanar da shi ba, ba a sako shi ba, aka zaga aka ƙyale shi, sai ce ana akuzu mina shafa'ati bi ƙadar hissati, sai ce to ni, duk da ba a sanar da ni ba, to ni zan karɓi shufa'a gwargwadon haƙƙina, ai yana da shi ko yawa wai qulul mushtari shi mai sayan kuma wancan da ya zaga aka yi cinikin da shi yace in shi ta an takuza shufa'ata kullaha aslamtuha ilayka in kana son ka karbi shufa'ar dukanta shikenan ni na kyale maka ɗayan yawa in akwai wani wanda shi ma bai da wato misali yake da haƙin ba a sanar da shi ba sai ce zan bar maka wa in shi ta an ta da fada in kuma kana so ka bari sai ka bari wa innal mushtari to wanda yayin yunkurin zai saya a matsayin shuf'a da yake da ita aka sonsa idza khayyarahu idan dan uwansa da suke tarayya cikin mallakar haƙƙin shuf'a ya bashi zabi cewa shi ya haƙura ya bar masa ya fansa kuro in ya so sa yi tarayya a iya dan abin da shi ya mallaka na asali kawai in da su uku ne shi kenan ya zama ɗayan ya fita su sun zama su biyu kawai shi kuma ɗayan ya mallaki wato kasonsa na asali da kuma wannan ɗin nasibin shi wanda ya sayar shi kaɗai ya mai. To in ya ba shi zaɓi yawa fi haza a wannan wa aslamahu ilai ya miƙa masa shi ya bar masa wuƙa da nama in yana so. To falaisa di shafi shi mai haƙƙin shafa'ar na farkon da ya yi yunƙurin neman haƙƙinsa ba shi da dama illa an yaku da shafa'ata kulla sai ya karɓi shafa'ar dukanta au yuslimaha ilai ko kuma ya miƙa masa ya bar masa gaba ɗaya. ma'ana ko dai ya bar wa shi wannan ɗan uwan da ya saya gaba ɗaya yawwa tunda ai dama cikin ɗan uwan wato ɗan uwansu ne aka sayarwa yawwa to in ya ce yana buƙatar haƙƙinsa kenan shi ɗayan da ya ce yana buƙata ba duka zai karɓe ba yana da rabi ne ko ba haka ba amma idan ɗan shi wanda ya ce masa to shikenan in har ka ce kai kake so ni zan haƙura kawai kamai in ya zama tsakaninku amma ni ka ce kuma yanzu za ka fanshi rabi daga abin da aka fansa mini rabin bai min ba. Ya ce, To, in ya bashi wannan zaɓi cewa shi yanzu tun da ba zai haƙura ba, saboda ba a kyauta masa ba, ada an faɗa an sun yarjejeniya ce wani ka yi haƙuri ina son wani zai sayar ya sayar min. In suka yi yarjejeniya kaga sai a yi, to amma tun da bai gaya masa ba ya ce, To, shi kuma yana buƙatar shi fa'arsa. wani lokaci ma jin haushi zai sa ya ce to zai rage masa abin nan ƙarfi don ya ce masa a'a ka maye kawai ka mi ka fidda ni ka biya ni kawai shikenan kai ka maye tunda baka hakura ba to ya ce in ya bashi wannan dama fa laysa li shafi illa an ya'khudha shifa'ata kullah shi mai shifa'ar na farko baya da haƙƙi sai karbi shifa'ar dukanta yanzu ya maye cinikin gaba ɗaya shi ɗan uwan nasu ɗayan ya haƙura kawai da iya asalin haƙƙinsa wannan da ya cinikin daga baya ya haƙura. Yawwa, au yuslimaha ilai ko kuma in ya ce shi iya nasa kawai zai karɓa, to kawai ya bar masa, shi ya haƙura da haƙƙin, amma ba za a raba ba. Fa in akhazaha fa huwa haqqu biha. Idan ya karɓi shufa'ar dukanta an fasa da shi ɗan uwan nasu sai masa wannan kason an sai masa shi tunda dama ba a faɗa masa ba to ya cancanta da wannan wai la'an ba haka ba falashi alauto bai da komai sai ya bar abin a yanda yake kawai su uku ne misali yawa sai ɗaya a cikinsu kasonsa sai ce zai sayarwa misali wannan ɗaya daga ɗan uwan nasu kuma ba a faɗa ma ɗayan ba ɗayan da ya ji labari daga ba sai ce to shi bai yadda ba sai an raba tunda ba a gaya masa ba yawa to shi kuma wannan da ya ji sai ta a'a ba abin da ya zafi akan wannan haka ne kawai ka maye ka biya gaba daya yawa amma maganar araba yawa bai ba to shi din ma bai da zamar ya ce dole sai araba din sai kawai ya maye ya biya gaba ki daya yawa shi wancan ya haƙura ko kuma ya bar masa yadda suka yi cinikin tun farko Ƙala Malikun, Imam Malik ya faɗa, fin rajul ya shitaril arda, mutumin da ya sayi gona, ba ba gona ba to, ma gona ce, amma dai fili ne a nan, ya fi dacewa a kira shi fili, ko ya iya zama gonar ma, faya a muruha, sai gyara ta da gini, ko kuma ya dasa da bine ko inabai ko ‘yansu bishiyoyi’ kamar bishiyoyin katako, ai kaga duk abu ne wanda yake ba maganar bana ko baɗi ko baɗi waccan za a samu fili, kawai an riga an canjawa fili ko gona wani ya koma gida ko gona ko lambu misali shine ya amuru ha ya rayar da ita da gini bil asli da asali shine gina wani gini ya da'uhu fiha da ya saka a wannan filin mutum ne ya sayi fili sai ya rayar da filin da ainihin ginin da ya kafa tambayar malam ta zo ko awil bi'ir ya hafiruha ko rijiya ya tona ta aka riske ruwa ta zama rijiya musamman ma inda ake buƙatar ruwa sosai ko kuma dama za a yi bayi ne kago rijiyar in ta riga ta samu ai kaga haka za a kyale ta ta yi ta wanzuwa suma ya tira rajulun daga baya sai wani yazo wani mutum yazo fayudriku fiha haqqan sai ya riski haƙi a cike ta to ai wannan da ya sai da filin nan ai ba nasa bane shi kadai ni ma ina da mallaka a ciki saboda haka ba zai yiwu ba in bari wannan cinikin ya tafi a haka sai dai a raba yawwa yawwa gwargwadon kaso na a fidda wancan ni yawwa in biya shi ya dawo nawa in ya so in ya ga dama ya sayan masa da wancan ko kuma amma dai ni ban yadda ba fa yuridu an ya'khudha bi shuf'ati sai yake son ya karbe wannan rabon nasa da shufa'a innahu la shufa'ata lahu fiha to shi wanda daga baya ne ya gano cewa yana da haƙƙi yawa ko kuma daga baya eh ya gano cewa yana da haƙƙin shufa'a bayan an riga an yi gini ko an yi dashe misali gona ta kankama misali ko an yi rijiya to bai da shufa illa an yodi ya huƙi mata ma amara sai dai in zai biya shi ƙimar aikin da ya yi na gini ko da shan ko rijiyar da ya yi bayan fidda kuɗin ko ba haka ba ai kuɗin da ya sayi fili daban ne za a mai da shi to kuɗin da aka kashe ta yi ya ma fi kuɗin da aka sayi filin to in ya yadda zai mai da kuɗin sannan ya biya shi ginin da ya yi shi kenan yawwa Waina a ɗahu ƙimata ma a mara kana haka bishi ba, idan zai biya shi ƙimar abin da ya kashe, yauwa, wajen raya gurin ko yin rijiya. To, ya cancanci shufa, ya biya aikin da aka yi, sannan kuma sai ya samar da kuɗi kuma na asalin waje, ya biya sai ya zama guri ya fanshi guri kuma ya fanshi aikin da aka yi. Wai lamba ka fala haƙƙa lahofiha, bai da haƙƙi a wannan. don ba zai yiwu a ɗora ma wanda ya yi gini ko rijiyar asarar kuɗinsa ba, yawwa, tunda ba shi wato ba laifinsa ba ne. Kamar dai misalin wanda aka, aka sayan masa da fili bai sani ba, shi ya ɗauka wanda ya san masa da fili, misali, shi ne mai fili, ashe rashin mara gaskiya ne, ba za a ce zai asarar filinsa ginin da ya yi ba. yawa akallanta kawai abin da ya wajaba shine a saka shi ya biya filin ga mai shi ya so ya nemi kuɗin filinsa shi mai ainihin wato a shi wanda aka sayarwa shi wanda aka sayarwa din a gurin wanda ya sayar masa na asali wani ya zo ya tar da filin wani ko sai sayar ma wani shi wanda aka sayarwa bai sani ba sai zo ya gini misali to sai mai asalin fili ya zo ya ga haka kaga ai shi yana da haƙƙin filinsa ko ba haka ba to amma ginin da wannan yayi fa shi ma kuma yana da haƙƙin gininsa tunda ba ganganci yayi ba to ba za a ce kawai a kore shi ko a ce ya fita ba gininsa ya tafi a banza tunda ya gina akan filin wani tunda dai ba da gangan yayi ba kaga kenan sai a ce eh gini da duk abin da kai naka ne shi ma kuma mai fili ba za a ce ya haƙura ba yanzu idan za ka gano wanda ya sayan maka ka je ka karɓi kuɗi ya biya ba wannan ko kuma kai ka sake biyan wannan fili yawa in ya so ka ja Allah ya isa akan wancan ko ba haka in kuma ba a samu haka ba ba dama sai aka ce to wai su hada mallaka yawa gidan sai a yi kimar filin da kimar kudin da aka shi a gidan idan ya zama gidan misali an wato ya ninka kudin filin sau biyu sai a ce to mai fili yana da sulusin gidan sannan wanda ya gina kuma yana da sulusi in kudin haya aka samu sai su raba kamar haka amma wani yana da wahala yawa ya biya ya sake biya kawai a kimanta filin a yadda hakika kudinsa ya biya in ya gano wancan to ya sa a kwatan masa kudinsa ya karbi kudinsa ko kuma ya bar shi da Allah shine amma inda da gangan ya zo ya gina filin wani ya sani ya sani ko kuma shi da aka sai masa ya san filin wani aka sai masa tabbas to wannan bai da wani haƙƙi sai a ce masa ya cire gininsa sai dai in ya roƙe sani Allah sani annabin ji bahaushe ya ce a yi haƙuri zai biya shi ko nawa ne da wannan tasko na rushe gini ko laisa la yarqin zalimin haqqun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saiwa ko harsashe na zalunci bai da haƙƙin wanzuwa sai mai shi ya ga dama amma ba haka ba za a ce ya ɗauke gininsa ko ya tuzge dashensa kuma nan ma aka zo amma sai a ce ya bar filin a haka a ya bar ginin a haka amma ba za a biya shi ginin ba in za a biya shi abin da za a biya shi kawai ɓangorin kuɗin rushaccen in akwai kuɗi shi ma sai an cire ladan rusawa ba tare da kuma an rusa ɗin don dai ya zo ba da amri. To wannan anan dai shi wanda aka sayarwa bai sani ba, bai san akwai wani mai haƙƙin shifa ba, ya gini ya yi aiki, saboda haka mai haƙƙin shifa yana da dama ne Amma sai a gaya masa cewa to ai kaga an yi aiki, saboda haka in kana buƙata sai ka ba shi kuɗinsa da ya sayi fili asali ko in ce yawa fili sannan kuma ka bashi kuɗin da ya batar sai ka zaune wurin ba haka ba kuma sai ka haƙura kenan shi ne abin da imam malik yake nan ƙala malikun imam malik ya ce man ba a hissata min ardin audarin mushtaraka wanda ya sai da kasonsa min ardin daga wata ƙasa audarin ko wani gida mushtaraka wanda tarayya ake ba shi kaɗai ba ne mai mallaka kayan zane shi kadai kayan shi kenan ya kyautar ma an ya ga dama amma ya sayar ma wani ba shi kadai bane mallak falan ma alima anna sahiba shafa'ati ya kuzu bi shafa'ati to amma shi mai sayarwar da ya gane cewa mai haƙƙin shafa'an nan dan uwan nasa abokin tarayya sa wajen mallaka ya kuzu bi shafa'ati zai ta da kayar baya ya ce shi bai yarda ba yawa zai karbi shafa'a shi kuma baya son dama baya son ya mallaki gurin ne shi yasa ya zaga ya sayi ma wani da ya ji wancan yana cewa zai kai ƙara a karɓe masa a karɓa masa haƙi a kore wannan a fidda wannan istaqalal mushtariya to sai ya je ya neme ce don Allah shi da ya saya din kawai ya haƙura a ware ciniki zai dawo masa kuɗin sa kawai a ce ma an fasa kawai a ce an fasa shi ya fasa sayarwa saboda kawai shi abokin tarayya ta sakar da ya mallaki sama da abin da yake da shi asali ina ba za mu gane yawa ko hasada ko wani abu daga irin al'amarin dan adam abokin tarayya ne wajen mallaka la'alla ma dan uwansa ne ka san shi dai idan shiga cikin yan uwa ya bata ya dagula to abin baya baya da dadi sai ga sau dubu ko da ke rage sau da dama dai wato abin za a ce gara ma bari yasa yawanci idan Allah ya huwace wa mutum daga gidan gado gidan haɗaka ɗan baffa da ɗan kaka da waye da waye duka ana haɗaka da ana abubuwa duk wanda Allah ya fara mashi zai sa ga ya fita sai dai wanda yake da cutar gargajiya ya ce shi gidan gado nan na aka ganshi na za a bashi ka san akwai irin wa'annan ga takuri ga kunci ga fitintinin amma shi dai gado gado la tsare mu. To sai ya je ce, da ya ji cewa shi mai haƙƙin shi faɗin wannan abokin tarayya yana son wato ya karɓe haƙƙinsa na shifa'a, saboda haka za a kira wata a da shi a ce, har yanzu dai wannan kasan shi yanzu a sayan masa, to kaga shi wancan wato kasonsa ya yi kaɗan shi wannan nasa ya ƙaru, inda da daidai wa da suke wannan ɗaki biyu wannan ɗaki biyu to ya kira wani ya sayan masa da ɗaki ɗaya to shi wannan yana da haƙƙin shufa'a kaga sai ya kai ƙara misali aka ce a to tunda kai ne dama kuke haɗe kana ɗaki biyu yana da biyu yanzu kai kake cancanta in kana da kuɗi ga yadda ya sai masa ɗakin ka biya sai kaga ya zama ɗaki uku shi kuma ya zama ɗaya shi kuma baya so ba sa shiri misali da ya ji ya ɗauki wani matakin zai nema sai ya je ya ce ma mai sayin da Allah ka yi haƙuri kaga mutumin nan wai cewa zai kai mu ƙara wai ya karɓe kawai ka ka ce na fasa cinikin kawai ka yi haƙuri zan da maka da kuɗin ka kuma ce mu fasa kenan na fata an gane ya ce to fa ƙalau shi kuma sai yadda ya ce eh ya yadda ya yi masa afuwa ce nikin an fasa ya yadda a fasa kala yace laysa zalika lahu yace bai da wannan bayan haƙƙin sa ya cancanta kuma a ce wai wai an fasa a can da riga an yi kuma ta gaiga kunnen sa dama kuma shari'a ta bashi a ba dama a janye ko ba haka bane yawa ai su suka yi yawa tunda har ta kai ga kunnen sa yace yana bukata to ai shari'a ce ta bashi yanzu sai dai a roƙe shi sani Allah sani annabi misali ka yi haƙuri yauwa a fasa shi kenan a ci gaba da dayan da ake haka in ba haka ba kuma to dole a yarda a zartar da wato abu in yana da zuciya ma sai masa sauran ma kawai shi ya tafi wani waje kawai ba shi kenan ba eh shari'a tana da wato dake ahkamul hakimin adalul adilin arhamur rahimin shi yayi ta saboda haka duk inda dan adam ya kullu za a yi maganinsa. Amma duk aka bar wannan aka zo waɗansu zubalatu afkari aljahala, nuhatatu afkari jahala, wani irin Ibn al ke cewa kamar irin ana sassaka, ana guga, ana abin nan, irin abin da yake zuba, kamar dusar katako shine nuhata ko abin nan. To irin wannan na gutsatsari riɓa-riɓar tunanin waɗansu jahilai. aka ce wai ya fi shari'ar Allah inganci, ba za a zauna lafiya. Wa shafi'u a haƙo biha bi samani da zai kana ba a hami, saboda haka mai haƙin shifa'a shi ne ya cancanta. Ba a haƙo a nan duka ba wato le saɓadu tafdili ala babi, ba wai shi ya fi cancanta ba, a shi ya cancanta kawai. Don an ce shi ya fi cancanta shi ma wannan ɗin ya cancanta, saboda haka shi ya fi a'a shi ne kawai mai cancanta. kamar a ce mutum shi ya fi cancanta a kan lamarin matarsa shi ne mai cancanta kawai ko ba haka ba idan aka ce a zaudu a haƙƙo bi ɗalaƙi zaujati miji shi ya cancanci sakin matar matarsa babansa ba zai iya sakan masa ba balle yayansa ko da shi ya masa aure yake ce da shi ya bashi gida ya bashi jari ya bashi komai wanda ce kai ka faye abin nan ko rashin gaskiya matar ta kama za a sake ta a tashe ka aika za'a. Zaka iya tashinsa amma igiyar aurensa sai su tafi tare inda duk Allah ya kai su shi kenan. Ba ka iya raba auren ba dai kan. Ko bawa ne in ka ce ka yi izini ya yi aure to shi zai yi saki. Sai da ke bawa ne ba yadda iya bai da za ka matsa masa ya furta amma wa ko kani misali ko wani abin nan. In ka sa shi dole ma yayi bai inganta ba. Ka ce in baka sake shi ba za ga yadda za mu yi. game da dattijai dattawa tsoffi suke a karkara har yanzu suna yi in sun tsani matar ɗansu ya je kasuwa ma kawai sai zo ya tarar da misali matar ɗan ta tafi ce tana ya ce tana ina a ce an sake ta ko kana da ta cewa yawa ka ga yadda za a yi da kai yawa haka suke yi Allah shi wannan suna yi ba eh da dai ana ina kun ba za a rasa inda ake yi ba dai amma dai jayanci yana rabuwa a hankali a hankali saboda an yi globalization duniya har ƙauye ma rediyo yana zuwa yanzu amma wasu masu gargajiyar ta ina na ha ba ruwan su ma da duk sabon wani abu abin da dai aka ake yi tun da shi suke yi qala malikun malik yace man ishtara shiksan min darin aw ardin wa hayawanan wa urudan wanda ya sayi wani bangare na gida ko wata gona wa hayawanan to kuma sai cinikin aka haɗa shi da wani abu mai rai dabba ko bawa shine hayawan abu mai rai an yi cinikin fili yawwa wani ɓangare na fili ko ɓangaren gida yawwa ba a su ne shufa take lazimta ba to cinikin sanda za a yi shi gaba ɗaya an gwama shi ne da kuma wata dabba wa urudan da wasu kadarori misali fi safaqatin wahida a ciniki daya aka ce wannan misali ɗaki ɗayan ko wannan kunya kaza ko bishiyoyi kaza da dabino da su da wannan sam ko da wannan bawan a lokacin bayi ko da wannan tufafi ko da wannan kuma mene wace kadara aka ce kuɗi kaza kenan zai biya an sallama masa kaza ba a yi cinikin kowanne daban-daban ba cinikin sai zama kawai a safka wahida a kullin ciniki ɗaya faɗa laba shafi'u shufa'atahu fi dari awil ard sai mai haƙƙin shufa'a ya samu labari cewa ai abokin tarayyarsa ya sai da wani ɓangare da suke tarayya bai tuntuɓe shi ba a gonarsu ko gidansu a gidan ko kuma a gonar faƙalar mushtari sai ya nemi wasu fa'asa kaga shufa tunda bai tarayya da shi a dabba ko wani abu yawa to amma yana tarayya a gona kuma amma an haɗa cinikin ne aka yi shi a haɗe faƙalar mushtari to sai wanda ya sayi kason na gonar ko filin a ko gidan tare da wannan kadara ko dabba, khuz mashtaraitu jami'an, in kana so, to sai dai yadda ya tsamin su a haɗe, yawa, to ka fanshe su a haɗe. Fai ne ina mashtaraitu hu jami'an, domin na saye su ne yawa a ciniki guda ɗaya aka sallama min, saboda haka ba za a raba ba. Kala malikun maliki ya ce to, bali a kuzu shafi'u shufa'atahu fi dari awil ardi bi hissatiha min zalika saman. yace a shi mai shufa'a zai karbi shufa'arsa ne kawai a gidan ko kuma gonar a daidai wato kasonta min zalika sama na wannan kudin yawa yuqamu kullu shay'in ishtarahu min zalika ala hidati sai a zo a yi kima ta gaskiya ta dukkan abin da ya saya din sai a ce to shi misali kason kason gona ko kason gida nawa ne hakikanin kuɗinsa daban, yawa, sannan dabbar ko bawan ko kadarar su kuma nawa ne kuɗin, kuma kadarorin da yawa ne kowanne sai a masa kuɗi-kuɗi kowanne, yawa, daban, ala samani da zai to sai a raba wannan kuɗin a yadda ya saye shi asali a gani, yawa, sai a gani, sun ma ya kuzu shafi'u shufa'atahu, to sannan sai mai shufa'a ya karɓi shufa'arsa billazi yusibuha min alqimati yawa gurgudan abinda zai kama na wannan gonar ko kuma wannan kason gida na kimar da aka yi mirasi saman daga asalin kuɗin aka ce an sallama miliyan guda misali dukansu to bayan da aka yi kima sai aka ga to kimar da aka yi abubuwan aka haɗa kuɗin gaba ɗaya gida zai samu kashi hamsin misali ko kashi saba'in sauran kadara kuma za ta samu kashi talatin su sai a sa ya biya abin da ya kama na kimar gida ɗin shi kaɗai ko kimar gona ba za a lazimta masa cinikin kadara ba don bai da shi fa'a wannan yawa wannan shigo da shi aka yi yawa sai su ware shi da shi ko ma'ana sai wannan cinikin kaga ya faɗa ta nan shi dai kawai za a sa ya mayar da asalin kima abin da yasa ba za a yi sabon ciniki ba sabuwar kima ba yawa za za wato a ce ai sabon ciniki kawai nawa wannan kason na fili ko gida zai kama ai sabon ciniki dama ita shufa'a a daidai kimar da asalin abu ya aka sayar to shi za a biya to shi kuma wannan ba a warewa shi gidan ko filin wato asalin kimarsa ta musamman a haɗe kawai akai to kaga daga kimantawan ne za a gani sai a ga to ƙimar za ta iya bayuwa zuwa ga sulusi ko sulusani ko nisf ko sulusani ko abin da ya kama da haka to sai a ware abin ta haka ma'ana dai ba za a lazimta masa abin da bai bai da shufa a cikinsa ba na cinikin dabba ko a kadara ba suma ya kuzu shafi'u suma ya kuzu shafi'u shufa'atahu billazi yusibuha min alqimati min ra'si saman mai haƙƙin shifa sai karɓi shifa'arsa ya mai da kuɗi gwargwadon abin da zai dace da ƙimar gona ko abin nan ko gida ɓangaren gida mai rasu sama da asalin kuɗin ko rabi ne ko fiye da haka ko ƙasa da haka wala ya kuzu min alhayawa ne wal da shay'an amma ba zai karɓi wani abu ba na dabba ko kuma kadarori wani abu illa an yasha azalika sai da in shi ma ya so haka ya so haka to ka ta kwana da sauki ta ce kawai to ai gaba ɗaya ma dama kaza aka sallama sai man masa kawai sai a dawo masa da dabbobin ku dabbar ko kuma kadara kuma mecece haɗe da gurin shikenan wannan kaga ya ba sai an yi wata kima komai ba qala malikun maliki ya ce bari mu ƙarasa wannan ɗin ko saboda a darasin gaba sai mu ƙare kitabin insha Allah qala malikun maliki ya ce wa man ba a shiksan min ardin mushtaraka wanda ya sai da wani bangare daga wata gona da ake tarayya fasallama ba'du man lahu fiha shafa'atu lil ba'i to sashen waɗanda suke da shafa'a sai suka kyale suka sallama wa mai sayarwa wato su uku ne misali yawa ɗaya sai sai da kasonsa ga wani amma bai faɗa ma ainihin ‘yan uwansa ba to su biyun kaga suna da haƙin shifa in sun samu labari to sai ɗaya a cikinsu ya ce shi ba ya buƙatar shifa ɗaya kuma ya ce yana da buƙata haka ne ko yawwa to fasallama lahu fasallama ba'du man lahu fiha shifa'atu lil ba'i sashin wanda yake da shifa sai ya kyale mai sayarwa da abin da yi wa babu aduhum illa an yahuza bi shifati eh sashin su kuma sai yace shi bai yadda ba sai ya karbi shifa inna man aba an yusallima ya akhuzu bi shifati kulliha to shi wanda yace bai hakura ba shi yana buƙatar haƙƙinsa to sai ya karbi shifa dukanta dukanta in yana da kuɗi sai ya fanshi abin gaba ɗaya tunda asali a shifa'ar misali in kowa yana bukata rabi da rabi ne kam a misalin da muka yi ko yawa in dama kason nasu daidai wa daida ne to yanzu su biyun kaga in suka zo sai su fanshi wannan abinda aka sai ma wani sai ya zama rabi da rabi to amma yanzu tunda ɗayan ya haƙura to sai ya karɓi shufa'ar dukanta walaysa lahu an yakuza bi qadri haqqi wa yatruka ma baqiya bai da dama a ce wai ya karɓi da daidai gurgurdan haƙƙinsa ya bar sauran kaga an bashi dama ne mai yawa sai dai kuma idan ba zai iya ba ko bai ga dama ba to sai dai ya haƙura kawai ainihin da wanda aka sayarwa ya ci gaba da mallaka kala malikun maliki ya ce fi nafarin shuraka a fi darin wahida mutane da dama kamar mutum uku zuwa sama suna tarayya cikin mallakar wani gida ɗaya fa ba a ahaduhum hissatahu eh sai ɗayan su ya sai da kasansa ɓangarensa wa shuraka'uhu ghayyabun kulluhum abokan tarayyarsa duka ba su nan, dukansu, illa rajula sai mutum ɗaya. Sauran kamar a ce misali su biyar ne, to biyu suna nan, uku sun tafi, kaga ɗaya a cikinsu da yake nan sai ya ce zai sai da kasansa shi kawai, amma sauran ba sa nan sai, kaga idan zai sayar su sauran hudun duka, da waɗanda ba su nan da wanda ke nan duk suna da haƙƙin shi fa, sai da in sun haƙura ko wani ya bar wa wani. To misali, to sauran ba sa nan sai ɗaya a ciki. Fa'uri da alal hadir an yi akuza bi shafa'ati aw ya taruka. To sai aka yi ta yi ga wanda yake nan ɗin, cewa ya karɓi shafa'a ko ya bari, yawwa. Ya karɓi shafa'a ko ya bari don, don a tun farko ma ko da ba ma an yi cinikin ba, za a ce to zan sayar, kana da buƙata a sayar maka ko kuma a shigo da wani, ko kuma an ma ba a gaya masa ba aka sayar ma wani, to in ya dakatar sai a ce to ya zartar da abin da zai yi yawa yawa domin bukata ce ta sa ake son a sayar to sai aka masa tayi yawa to sai yace ana a faqala ana akhuzu bi hissati wa atruku hissasa shuraka'iha ta yagdam zan bar rabonni abokan tarayya ta ƴan uwana su kuma sai sun zo yawa aji in sun bukata shikenan su fidda wani in kuma ba haka ba sai su kyale fa in akhazu fa zalika in sun karba shi kenan wa in taraku akhasu jami'a shifa'at in kuma sun kyale zan na karbi sauran qala malikun malik yace laysa lahu illa an yakuza zalika kullu aw yatruka to bai da dama anan sai dai ya karba duka ko ya kyale fa in ja'a shuraka'uhu sai ya karba shi gaba ɗaya yanzu a fidda wancan din sauran a madadin sauran sai ya karbe shifa'ar gaba ɗaya yawa fa in ja a shuraka idan ‘yan uwansa abokan tarayya sun zo, aka zo minhu sai su karɓa daga gurinsa in suna so, autara ko in sha ko su kyale masa in sun ga dama. Fa iza uri da haza alayhi, ya aka masa ta yin cewa ya karɓa duka, yawwa ba wani sashe ba, falam ya ƙbalhu, sai kuma ya ce ba zai karɓa ba, fala ara lahu shufa'a malik yace ba na ganin yana da haƙƙin shufa'a ta iya dan bangaren sa a matsala ta biyun da wannan a ta kafin ta wannan da wannan din duka ko dai ya karba duka ko ya bari ne yawa shine to nan dai babin ya kare insha Allah Allah gane da mu Allah ba mu dacewa Allah mana afwa